الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta yi daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2021 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na 21 a cikin majalis inda muke na tafsirin alkur'ani mai girma a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau insha allahu za mu tashi aya ta 141 kazzabar samudul mursali na'am sai tambayoyi da za mu fara kamar yadda muka saba wannan ya ce malami ne hukuncin mutumin da ya ba wa tela ɗinki express ma'ana ya ba wa tela kuɗi da yawa don a ɗinka masa kayan kayansa da sauri a ajiye kayan wasu kuma alhali sun riga shi kawowa to ba lalle ne a cewar zai ajiye kayan wasu don yi naka ba zai iya zai iya ɗaukan sojan haya wanda za su yi aikin wancan shi kuma ya maka naka express ɗin wannan sharaɗi ne al-muslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharaɗinsu ya yi sharaɗi kana so aikin ɗinkin ga yadda ya saba yana yi amma in kana so cikin gaggawa zai ƙara maka kuɗi kuma ka karɓi wannan wannan in ka karɓi wannan sharaɗi kuka yi to almuslimu na ala shurutihim musulmi suna ana ɗaure su da sharaɗin da suka yi illa sharɗan a halla haraman au harrama halala sai sharaɗin da ya haramta halal ko ya halatta haram to shi ne a wannan ba zai zamanto ya yi aiki ba to kuma wannan sharaɗin babu haramta halal a ciki babu halatta haram a ciki sharaɗi ne wanda yake akwai maslaha ga kowanne daga cikin ɓangarorin kai buƙatar ka za ta biya cikin gaggawa shi kuma zai samu ƙarin kuɗin shiga a wajensa saboda haka babu wani aibi a cikin wannan kar kuma ka ɗauka cewar wannan idan ma har ya sanya shi ya ajiye ɗinkin waɗansu kai yayi naka to wannan kuma shine ya saba alkawari shine ya saba alkawari shine ya saba alkawari kuma shine zai zamanto ya ɗauki nauyin abin da ya ci wanda yake in mutum ya ci abu bisa sabawar alkawari kaga akwai wani juz'i na dukiyar da za ta zamanto haramtatta kenan to sannan wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara malan lafiya da iyayenmu ya kuma gafarta wa magabata Allahumma amin tambaya na biyu ne kamar haka wannan addu'ar da ake karantawa duk da waɗansu sun ɗan kawo wata shawara amma alheri muke nema duk da ni dai ake taima addu'ar yawanci to ina kwaɗayin jama'a su ce amin akan wannan al'amari ɗin shi yasa nake karantawa ba san kaina ba ne kuma in ma son kai ne an ce la'ifara fi ta'a a cikin aikin da'a mutum ya so kansa babu laifi a cikin a cikin da'ar Allah Abdullahi ibn Abbas an zo za a sharuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharuwa Abdullahi ibn Abbas yana damansa manyan sahabbai su sayyidina Abubakar suna hagu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba da izini na miƙa ma na gaba da kai ya ce ya rasulallah ba zan fifita wani ba akan rabona daga wajenka sai ya don kwafa masa tun da haƙƙinsa ne to shi ne la'ita rafita a cikin abin da yake ɗa'a mutum ka so kanka to kuma wannan addu'ar da ake yi alkhairi ce a majalisi wanda yake na karatun alkur'ani da mala'iku suna wajen kamar yadda kowace muke nake tunatar da da, da kaina da 'yan uwa akan cewa a cikin majalisi irin wannan ko bukata ce kake da ita tsakaninka da Allah ka roƙi Allah saboda mala'iku suna wajen sakina na sauka rahama na sauka za su ce amin a cikin addu'arka idan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ci ya ji a carar zakara wato ya roki falalar Allah domin ya ga mala'ika ne alqadi iyad ya ce domin mala'ikan zai ce amin saboda haka kwaɗayin ka samu wannan amin na mala'ikan aka ce kai addu'a to balantana majalisi wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna lullube shi suna lullube shi to kaga ba mala'ika ɗaya ba ne mala'iku ne za su ce amin akan addu'ar da aka yi saboda haka duk da an bani wannan shawarar da har na karɓa to amma gaskiya da na koma sai na ga kan cewar a falala ce mai yawa da nake ƙaunar samu kuma musamman ma wani lokaci masu addu'a suna haɗawa da kowa da kowa kamar yadda wannan ya haɗa Allah ya saka masa da alheri wannan ya ce yana tambaya ne akan hukuncin mallakar gida ta hanyar mortgage loan wanda akwai interest tare da uwar kudi wanda za a na biya duk wata wannan na sha amsa wannan fatawa cewa in dai tsarin mortgage ne na uh, interest bai halatta ba kuma akwai dogon bayani ma wanda ne a lecture uh, da aka yi gab da ana kwana biyu a fara azumi a masallacin annur na yi bayani sosai kuma an yada wannan bayanin wannan dan uwa sai nemi wannan bayanin ya ji sannan ya ce hadisin da yake magana akan falalar bin liman sallar tarawih har ya gama Allah zai gafarta wa mutum to malam iyaka tarawih ne ko kuma sai an gama shafa'i da wuturi eh hadisin ba cewa Allah zai gafarta wa mutum ba a'a cewa kutibat lahu qiyamul layla za a rubuta masa tsayuwar daren sallar wato tsayuwar daren baki daya a cikin sallah man qama ma'al imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla wanda ya salla ya tsaya a sallar tarawi har a sallar dare tare da liman har liman ya gama sallar za a rubuta masa tsayuwar dare baki daya abinda hadisin ya ce kenan to wannan ba wai yana nufin a kayi tarawi ka kyale shi kuma ya shafa'i da wuturi ba a'a kayi tare da shi har a gama sallar a tafi to za a rubuta mutum tsayiwar dare baki daya to wataƙila tambayar da za ta zo a nan shine to idan aka yi tarawi kuma aka yi tahajjud ba to sai a rubuta masa ya yi tsayuwar dare ya sake yin tsayuwar dare shine ai falalar Allah ce ba ta karewa kuma kamar na gani a cikin tambayoyin da aka turo ta ta email waɗansu suna ta sake maimaitawa duk da yake mun yi bayani a jiya akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sama da raka a goma sha ɗaya ba saboda haka ba za a yi sama da haka ba ko dai a yi a tarawi ko a yi a tahajjud ba dai za a yi sama da raka a goma sha ɗaya ba wannan gurguwar fahimta ce gurguwar fahimta ce don ba a samu wani daga cikin magabata da yake da wannan fahimtar ba ba a samu wani daga cikin magabata da yake da wannan fahimtar ba a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu an fara tarawi dinnan raka 23 a zamanin umar ibn abdulaziz kamar yadda malik ya ambata a cikin almudawwana raka'a 36 suke yi su shafa'i da wutri raka'a uku raka'a 39 ba wani daga cikin magabata da ya fahimci cewar ba a ƙari akan raka'a 11 a cikin sallar tarawih ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da aka da aka tambaye shi ya ake sallar dare yace salatu layli mathna mathna sallar dare raka'a biyu biyu ce ba a sanya mata a silin ba ka'ida kan cewa gashi wanda yake ba za a tsallake ba babu wata dalala da ta nuna haka daga cikin dalalat na wato usul shi yasa daga cikin malamai wanda ya zo da wannan ra'ayin a cikin wannan zamanin mu cikin manya-manyan malamai Allah ya masa rahama Allah ya haska kabarinsa ya saka masa akan hidimar da ya ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa raddi raddi wanda yake na ilimi a shekar tuwaijiri da waɗansu daga cikin malamai a subaihi shi ma yi masa raddi a cikin risala wadda take ɗaliban ilimi ya kamata su ga abin da sauran malamai suka faɗa kafin su wuce gaba suna bida'antar da mutane wanda yake akwai kuskure a cikin wannan matuƙa kowanne mutum ya yayi wai tsakanin tarawi da tahajjud ɗin eh in mutum ka so ka yi tarawi kada yi in mutum ka so ka yi tahajjud in ka so ka hada duk alheri ne alheri ne a falyukthir ilmar auli yuqallil alheri ne wanda ya so ya yawaita wanda ya so ya karanta wanda ya yi wato wanda idan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ajruki ala qadri nasabuki ladanki gwargwadon haƙurinki ne wanda ya yi a sulusun dare baki ɗaya awa uku yana sallah ba za ka haɗa shi da wanda yake ya yi a minti goma sha biyar ba indai dukkan indai akwai ikhlasi a cikin aikin kowanne daga cikinsu wanda ya yawaita wanda ya ɗauki lokaci mai tsawo a cikin bautar Allah ya fi wanda ya ɗauki lokaci gajere a cikin bautar Allah musamman akwai shawahid da dama akan wannan kuma kamar yadda muka ambata asali a cikin wato waɗansu mutane suna kuskure in an ce ai a saudiya haka ake yi sai su ce to ai saudiya ba hujja ba ne ƙwarai haka ne saudiya ba hujja ba ne amma abin da ya sa waɗansu suke kawo wannan saboda ƙoƙarin malaman ƙasar bisa kwamitinsu na fatawa allajinatu da'ima lil fatwa da hay'at kibarul ulama majalisar manyan malamai da suke zama suke maganganu akan abubuwa da ake da shafa addini ba yadda za a yi ya zamanto wato sun ga abun ba su inkarinsa ba sannan kuma a ce wannan abun munkari ne abu ne wanda yake mawuyaci kuma wannan abun tun lokacin da ake da manyan malamai irin su sheikh muhammad ibn ibrahim wanda shine malamin su sheikh bin baz har su sheikh bin baz su sheikh al-uthaymin da su sheikh bakar abu zaid da sauransu ba su inkarin wannan al'amarin yadda ake yi a cikin haramaini ba saboda sun san cewa yana da asali a cikin sunna a cikin ruwayoyin hadisin ibn abbas lokacin da muke karatun sahihul bukhari na yi tambihe akan wannan riwayar da ta zo ɗaya daga cikin riwayoyin wadda ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya da ya zo ɗakin bayan sallar isha ya yi sallar raka ya yi da ya shigo ɗakin matarsa maimuna ya yi sallar raka a hudu sannan ya kwanta ya yi bacci sannan ya tashi ya alwala ya yi sallah da daddare sannan ya kwanta ya sake bacci sannan ya yi sannan ya raka ta fajr saboda haka wannan ya nuna kan cewar za a iya yin sallah a farkon dare sannan a kwanta sannan a sake tashi a sake yin sallah a tsakiyar dare kuma duk tana cikin qiyamul layl saboda haka abubuwa abu ne wanda yake kamar yadda na ambata jiya kada mu yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad tahajjarta wasi'a ka tsuke abinda Allah ya yalwata to sannan wannan lokaci ya ƙure to shi kenan na'am to to wai sun ce lokaci ya malin sa'idu kana so a aisa a amsa na imel nan ne ko eh haka ne gaskiya ne akwai na imel na akwai wannan akwai menene hukuncin sa wig hular gashi da fixing nails a musulunci hular gashi a sanya hular gashi a wadda take wadda za ta nuna gashin mace kamar ya karu akwai tafsil idan daga gashi ne ko abin da ya kama da gashi to wannan shine ake ce musa alwasul wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin wannan la'anallahu alwasilata wal mustawsila annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine ma mai sada gashinta da wani gashin da kuma wadda take nema yi mata mai sadar da gashi da wani gashin wadda take zuwa ita sana'ar ta kenan a salon ta bude salon tana yin wannan da kuma wadda za ta je ta kai yi mata haka to idan kuwa ba abin da ya kama da gashi bane wanda ana gani an san ba gashi bane kamar bakin ulu ko roba to wannan akwai saɓani tsakanin malamai akwai malaman da suke ganin kan cewar shi ma wasul ɗin ne akwai kuma malamai da suke ganin kan cewa a ko kaɗan ba wasul ba ne saboda babu abin da ke cikin sada gashi ɗin na rudarwa na yaudara da mace ta nuna tana da gashi bayan ba ta da shi don ana gani an san cewa wannan ba gashi ba ne ba a cuci maza ba ne to waɗansu kuma suka ce makruhi ne karhancinsa shi ne cewar bai zamanto haramun batun da ba gashi ba ne amma shi ma saboda ya yi kama da abin da yake na haramun saboda haka barinsa shi ne ya fi wanda yake wannan shi ne ra'ayi shi ne abin da aka ruweto ake danganawa ga mazhabar imamu malik rahmatullahi alai kan cewa karhanci ne barinsa shi ne ya fi amma idan aka yi in dai ba da gashi ba ne to wannan barinsa ɗin shi ne ya fi makruhi ne amma bai kai haramci da halla ana ta zo a kansa ba sannan ta sake cewa ina so a yi min ƙarin bayani akan buɗe ƙur'ani a sallah da shi da wanda ba a buɗe ba wanne ya fi lada wanda baya buɗe alkur'ani a cikin sallah yana bin liman ya fi lada domin wanda baya buɗe alkur'ani shi ya mayar da tunaninsa ya mayar da hankalinsa ga baki ɗaya wajen sauraron karatun da ƙoƙarin fahimtarsa da kuma yin sunnoni wanda in yana buɗe alkur'anin ba zai samu ya yi su ba kamar rike sanya hannu a kirji mutum ba zai iya rike ya ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ba ya yi ƙablo a cikin sallah in yana rike da alkur'ani ko da a waya ne kuwa to kaga wannan sunnar ta kubce masa haka zalika sunnar mutum ya rinka kallon wajen da zai yi sujada tunda haka a hadisin ummu salama annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah yana sanya ganinsa yayi saiti akan inda yake yin sujada to ga mutum yana karatun alkur'ani ko zai rinka kallon alkur'ani ne ba zai kalli inda zai yi sujada ba to kaga duk wannan sunna ta kuce masa shi yasa rashin yin rashin daukan alkur'anin a karanta shine yafi shine aula sai dai idan akwai bukata kamar mutum yana koyan karatu ko kuma yana so ya rage ma kansa waswasi kamar yadda waɗanda suka halatta suka ce za a yi to ina ganin sai mu tsaya na tambayoyin nata har guda hudu ne ta imel in Allah ya kai mu a sake amsa na'am in yi sallar sallar ta yi amma fa wannan tambayar duk akan mamu ne ba akan liman ba akan mamu ne shi akan liman an yi rukusa gare shi saboda bukata saboda haka duk aikin da zai yi da sunnonin da za su kubce masa saboda duba da maslahar a samu a karanta alkur'anin da yawa a cikin sallah sai aka kau da kai daga waɗancan sunnonin da ya rasa saboda maslahar da za ta samu ga jama'a idan ya riƙe alƙur'anin ya karanta a cikin sallah kamar a samu wanda yake gashi Allah ya bashi zaƙin murya da iya karatu amma ba shi da hadda to kaga wannan in aka sanya shi ya yi wa mutane sallah saboda maslahar da ake nema na yawa mutane sallah ɗin sai a sassauta akan abubuwa da yayi na barin sunna din wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Allah ya ce kazzabar samudul mursali samudu samudawa sun karyata manzanni wato samud suna daga cikin mutanen farko wanda labarinsu shi ma shahararre ne a wajen larabawa lokacin da aka saukar da alkur'ani kabila ce wadda suka rayu tsakanin wadil qura da sham a wuri wanda ake ce masa yanzu mada'inu salih wajen kilomita 440 arewa da madina akan hanyar zuwa jordan za a wuce ga gidajensu nan suna nan allah ya kyale gidajensu a, ana gani yanda a, suke cikin tsawon shekarun nan har annab sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wajen muma kuma gashi nan har yanzu wajen yana nan duk da yake yanzu an killace shi an kewaye shi da shinge ba a shiga indai ba wato an samu izini na kamar 'yan yawon ganin duniya ba a 'yan siyaha in suka je to su ne da izini keɓantacce za a iya kai su su shiga su ga wuraren to saboda haka mutane ne wanda sun rayu a cikin tarihi kuma tarihi ya yi shaida da, da rayuwarsu su an aiko musu annabin Allah salih annabin Allah salih shi aka aiko musu sun rayu tsakanin adawa da annabi ibrahim bayan annabi hud sai kuma adawa sai kuma su samudawa to sannan a jerin gwanan kissoshin da suka zo a cikin alkur'ani sai kuma mutanen annabi ibrahim su allah ya ce sun karyata manzanni domin ba manzansu salih kawai suka karyata ba bal sun karyata manzan allah hud domin shi annabi salih ya tunatar da su da manzan allah hud ya ce wadkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna aljibala buyuta fadhkuru ala allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin ya tunatar da su cewa su tuna da wato Allah ya sanya su masu zuwa ba masu mayewa bayan wato adawa a to kaga ya ce su ne masu mayewa bayan adawa da Allah ya halakar da su kaga ya ba su labarin annabi wato adawa da annabin da ya zo musu hud saboda haka shi yasa suka karyata manzani domin bayan shi annabi salih sun karyata kuma annabi hud kuma sun ya kunshi karyata wanda suke na annabi hud ya kunshi sun karyata annabi nuh tunda shi kansa annabi hud ya tunatar da mutanensa annabi wato annabi nuhu wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhi wa zadakum fil khalqi basta kaga ya tunatar da su da annabi nuhu to shi yasa dukkanin su suka karyata annabi in suka karyata annabin su kuma karyata annabin su ya kunshi annabawan da aka ba su labari kan su ima cewa sun zo ma mutanen su kafin su sannan kuma kamar yadda koyaushe malaman tafsiri suke janyo hankali akai duk wanda ya karyata manzo guda daya to imaninsa da sauran manzanni ba zai amfane shi ba tamkar ya kaidaita dukkan annabawa ne tamkar ya kaidaita dukkan annabawa ne Allah ya ce itqala lahum akhuhum salih yayin da dan uwansu salih ya ce musu ala tattaqun shin ba kwa ji tsoron Allah ba Allah ya ambaci annabinsu ya ambace shi da suna shine salih ɗaya daga cikin kyawawan sunaye salih ma'anarsa salihi kun ga suna ne na larabci sifa ne daga saluha idan ya zamanto wato nagartacce to shi yasa ake cewa su samudawa larabawa ne tun daga shi sunansa an yi masa irabi haka sunansa an yi masa li'irabi aka ce salih an ambace shi da cewa dan uwansu domin a nuna musu wato cewa mai san su da alheri ne kuma a cikinsu yake sun san shi sun san asalinsa bal kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a cikin suratu hud suna cewa ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada ya kai salih kafin ka zo da wannan ka kasance wanda muke kaunarsa ne da wato matsayi a cikin mutum kafin zuwanka da wannan saboda haka yana da matsayi har suna ganin shi ya cancanci jagoranci a cikin su amma da ya zo musu da sakon tauhidi sai suka kafirce masa suka suka soma aibata shi kamar yadda zamu gani yadda Allah ya bamu labarin kissar su to yanda gashi nan a cikin nasiharsa ya ce wa mutanensa ala tattaqun ba kwa ji tsoron Allah ba wato ba kwa a tsare kanku daga abin da zai same ku ba idan Allah ya zo zai muku hisabi shine kanku ji tsoronsa ku bi dokokinsa inni lakum rasulun amin ni manzo ne zuwa gare ku amintacce manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce wato ma'ana kada ku taba tsammanin zan yi muku algus ko zan yi muku dungu babu abin da ke tare da ni illa amana ya maimaita ya faɗi wannan kamar yadda Allah ya ta maimaita shi a cikin wannan sura na tabbatar da wannan sifa ta annabawa sifa wajiba ga kowane annabi cewa shi cewa shi amini ne amintacce ne baya ha'inci baya nufin mutane da mummuna mai isa matuƙa ne wajen nasiha fattaqullaha wa ati'un to dan haka ku ji tsoron Allah ku yi da'a a gare ni wato in kun yadda cewa ni manzo ne ya zuwa gare ku kuma amintacce to ku ji tsoron Allah wannan shine zai sanya ku wato ku bi ku bi dokokin Allah kuma ku yi da'a a gare ni domin duk wanda yake manzo Allah bai aiko shi ba sai domin ai masa da'a wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba face a yi masa da'a da izinin Allah shine maksudin aiko manzo domin babu yadda za ka san abin da Allah yake so babu yadda za ka san yadda za ka yi takawa sai ta hanyar da'a ga manzo da'a yin jin tsoron Allah yana lizimta maka kai da'a ga manzo kai biyayya ga manzo sannan ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na roƙonku wani lada wato akan iya akan ida saƙon da na zo muku da shi in ajiri illa ala rabbil alamin ladana kadai yana wajen ubangijin talikai wato ba neman wani sakamako nake yi a wajen ku ba akan na isar muku da sakon da Allah ya aiko ni da shi ko da kuwa jagoranci ne da shugabanci ba wannan nake nema ba ladana yana wajen Allah shi yasa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijirar da kansa ga kabilu wadda daga cikin kabilun akwai wanda suka ce idan muka taimake ka muka yi imani da kai muka baka nasara menene zai zamanto al'amarin menene zai zamanto namu shine yace musu Allah zai baku aljanna sai yace a'a mu sharadin da muke so ya zamanto al'amarin shugabanci zai zamanto bayan kai yana wajen mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'amari ne yana wajen Allah yana bayar da shi ga wanda ya so to shi kansa annabi bai nemi wannan matsayin ba cewa ya zo ne don ya zamanto shugaba akan mutane domin wannan zai zamanto daga cikin ladan na duniya ya ce ladansa yana wajen Allah ubangijin talikai ma'ana ba anan duniya yake nema ba yana nema ne a lahira in ajiriya illa ala rabbil alamin na'am يتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المصحبين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
Allah ya ce a tuturakuna fi ma hahuna aminin wato ya ce Allah ya faɗa yana ci gaba da hikayar abinda annabi salih ya gaya mutanensa ya ce a tuturakuna fi ma hahuna aminin yanzu kuna zato za a kyale ku a cikin wannan alherin da kuke ciki a nan wato a garin a ƙasan naku da kuke zaune cikin alheri aminina kuna amintattu wannan wa'azi ne yake musu wato kuna tsammanin za a kyale ku ne kawai ku rayu haka cikin aminci a cikin wannan alherin da kuke ciki wato ba tare da cewar akwai abin da yake gabanku wanda zai iya samun ku ba ba za ku yi izina ba ba za ku yi tunani ba sai kawai ku ci gaba da rayuwa haka kamar ba ku da wata manufa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammanin mun halicce ku ne don wasa kuma ba za a dawo da ku zuwa wajenmu ba wato wannan shine fa'idar annabawa idan mutum ka wato Allah ya yi ma mutanen Thamud ni'ima suna zaune cikin ni'ima wadda bayanin ta zai zo a cikin ayoyin da suka zo nan gaba wanda annabi salih ya kawo musu ni'imar a dunkule ya ce fi ma hahuna ya nuna ya ce sun san abin da suke ciki to za a kyale ku ne kuna zaune a cikin wannan amintattu ku ɗauka shi kenan rayuwar kenan wato ku yi tunani mana kana zaune a cikin ni'ima ni'iman nan baka san yadda aka ta zo maka ba kawai ta zo maka ka tashi ganka a cikin ni'iman nan kana cikin damuwa ka sami yayewar damuwan nan kana bukata ka ga bukatan nan ta samu wannan abin kana kaka wato tunaninka bai kai ka zuwa ga sanin menene mabubugar wannan ni'imar ba sai manzo ya zo maka ya ce wannan abin da kaga kana ciki na ni'ima Allah ne ya yi maka kuma Allah nan da ya maka ya aiko ni kuma ka san ni amintacce ne manzo ne amintacce mai faɗan gaskiya ba zan yi masa karya ba shi da ya maka wannan halittar ya saka a cikin wannan ya ce ka bi shi ka bauta masa kuma babu wani wanda ya zo ya yi da'awa ya ce shi ne da wannan ni'imar don ko gumakan da suke faɗa sun inda za a tambaye su wa ya halicce ku za su ce Allah ne ba za su ce gumaka ne suka halitta ba shi yasa Allah yake cewa fa aruni ma za khalaqa alladina min duni nuna min waɗanda suka abinda waɗanda suke bauta ma ba shi ba suka halitta to babu wanda ya taba zuwa ya ce duniyan nan tasa ce ba wanda ya taba zuwa ya ce duniyan nan halittarsa ce da abubuwan da ke cikinta sai dai kawai a ce duniyan nan ba ta kowa ba ce kawai samunta aka yi haka barabe ba zato haka aka same ta ila fa iya fa kenan amma ba za a ce maka ga wanda ya ce ga wanda ya layin claim ya zo ya ce wannan duniyar tasa ce ba babu shi Allah annabawa su suka je suka ce Allah ya ce duniyar nan tasa ce kuma babu wani wanda ya isa ya contesting idan akwai wani wanda ya ce duniyar tasa ce a kawo shi to annabawa abinda suka zo su faɗa kenan to shine annabi salih ya zo ya faɗa ya ce kuna zaune a cikin wannan abin da kuke ciki na alheri kuna cikin aminci to kuna tsammanin za a kyale ku ne a cikin haka wato ba za a mai da ku ya zuwa ga Allah ba to sai kuma ya so mai musu bayanin wannan ni'ima wadda take a hahuna din da yake musu ishara gare su yace fi jannatin wa uyun a cikin lambuna wato gonaki na ni'ima domin gona muyancin aka yi tsammanin gona za ka rinka tunanin kara da gonan masara da sauransu amma aljanna asali daga waje mai duhuwa ne sai lambu shi yasa ake wato aljani an ce masa aljani saboda a rufe yake ba a ganinsa saboda haka zan haka aka ce ma majununi majununi saboda an rufe hankalinsa to aljanna an ce mata aljanna saboda an lullube ta bishiyoyi sun zo sun lullube ta da inibi da dabinai sun lullube ta in ka shiga sai ka ji wata irin duhuwa a cikinta to su ne shi yasa ake cewa lambuna in an ce gona mu yawanci abin da zai zo ranmu irin gonan masara in kana tafiya ɗin yadda za ka gani a bakin hanya to ba ita ake nufi ba yanda ake nufi irin gidajen gona na ni'ima to su ne aljannat to a barku a cikin kuna tsammanin za a wato kuna cikin waɗannan lambuna wa'uyun da idaniyar ruwa saboda gidan gona ba zai samu ni'imar da yake samu ba sai akwai sai yana da mabubbugan ruwa wanda za a rinka shayar da shi ruwa to bayan yi muku gonar sannan ga idaniyar ruwa suna zuwa wanda ba sai ka je ka haka bohol ba haka ya fito da bohol din Allah yake wato yake fito da ruwa daga ido wato daga idaniya wanda yake mai karfi kenan ruwan wanda kawai zaka rinka zaga shi za a yi masa hanyoyin ruwa wanda zai je ya rinka shayar da amfanin gona din wazuru'in da kuma shuke-shuke wato a shuke-shuke wanda ya nuna shine arzikin da suke ciki arzikin noma wanda a wancan zamani dama duk inda ka ga akwai wuri da ake noma to anan ake kafa ci gaban dan adam anan ake kafa civilization domin mutane za su samu wadata in aka samu wadata to wannan wadatar shine zai sa ko mutane su soma tunani da hankalinsu har su soma rubuce-rubuce suna wake-wake suna yin abubuwa wanda yake zai nuna ci gaban dan adam wa nakhlin da kuma dabinai tal'uha hazim hudar waɗannan dabinai mai laushi ne wato hudar da 'ya'yan suke fitowa suke yin nonuwa mai laushi ne wato yana fitar da wato sabon dabino rutab wanda yake mai laushi an keɓance dabinai da ambato duk da yake dabinai suna cikin shuke-shuke saboda abin da ke cikin dabino na matsayi wato dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka kamar yadda yazo a cikin sahihul bukhari yana faɗa yace inna fi shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalun lil muslim akwai daga cikin bushoyi wata bishiya da ganyenta baya faduwa kuma ita misali musulmi ce wato komai nata alheri ne kamar yadda musulmi komai nasa alheri ne sai sahabbai suka yi ta tunanin bishiyoyin da ke cikin dawa abdullahi ibn umar ya ce sai ya ɗarsu a cikin zuciya ta cewa idan wato bishiyar dabino ce sai sahabbai suka ce ya rasulallah gaya mana wacce ce sai ya ce hiyan nahla ya ce shi ta ce idani wato itaciyar dabino sai daga baya abdullahi ibn umar ya gaya ma mahaifinsa sayyidina umar ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan tambayar ya zo a zuciya ta cewa dabino ne amma sai na ji kunyan na faɗa ya ce wallahi da ka faɗa shi ya fi mun soyayya bisa kaza da kaza wato zai yi alfahari cewa ɗansa shi ne ya sa shi ko na umar abdullahi bin umar ya ga a cikin taron akwai manya-manyan sahabbai kwarjininsu sai ya sa bai amsa ba sai ya yi shiru to shi ya sa a cikin sha'anin ilimi ba a kunya ka fito ka faɗa shi ne abin da wannan yake nuna to a zahir wannan an keɓance dabino da ambato saboda alherin da ke cikinsa domin bishiyar dabino komai nata alheri ne Sheikh Mutawalli Sha'arawi a cikin tafsirinsa yana cewa kai hatta kaya kasan akwai kaya kaya din nan kafin kayar daga baya sai ta zo ta zamanto a tankar dabino din daga farko tana yin kaya hatta wannan kayar amfani ce don ita take hana beraye su je su cinye kililin da aka yi ita kanta wannan komai nata ba abin da ake yasarwa a cikin dabino to shi ne wato aka keɓance ta da ambato domin me domin a makamin wato ƙididdiga ni'ima ne idan ana ƙididdiga ni'ima haka za a rinka faɗanta ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ƙididdiga ni'imominsa kamar yadda muka gani a cikin suratun nahal wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibra wa inna nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin wa min thamaratin nahli نخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون آه وأوحى ربك إلى النحل كاغني ديك ددغ نعموم والله خلقكم كاغا وجن نعمة سي أي تدوغن بياني سبودا أنا كووچ نعمة تنا da wata ma'anarta kun ga shi yasa a suratul rahman Allah ya ta maimaita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiba akai ta maimaita ta babu zancen cewa maimaita abu akwai ginsa duk wanda ya san yake tafiya da karatun suratun rahman ko yaushe ka karanta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban sai ka ji wani ilimi ya zo maka dan za ka ga an faɗe ta ne da munasabar wata ni'ima to muqamin bayyana ni'ima haka ake faɗansa filla filla ɗaya bayan ɗaya domin a tunatar da mutum wato abin da ya wajaba a kansa yayi na godiyar ni'imar Allah jalla wa'ala to kun ga haka annabawa suke suka yi wa'azinsu yace kuma yace watan hituna minal jibali buyutan farihi kuma kuna fike wato kuna kwaku wato kuna haƙe dutse kuna fafe dutse ku gina gidaje ku gina gidaje farihin wato kuna masu nuna hazaka a cikin abin da kuke yi wato kuna masu nuna cewa kun san injiniyari a cikin wannan kaga din ni'ima ce ta Allah haka kira'ar jumhur take abu amr abu amur da wani da biyu daga cikin ƙura da ibn kathir suka karanta su da cewa farihin watan hitu da kuma nafe suka karanta ta watan hitu na minal jibali buyutan farihin da farih da farih duk ma'anarsu ɗaya sai dai farih siga wato siga ce ta mubalaga wato masu isa matuƙa wajen nuna ƙwarewa wajen nuna ƙwarewa a cikin yin abin da kuke yi domin su ba sa buƙatar su kawo tubala su yi a'a za su yi tsare-tsaren ne sai su je su samu sai su samu dutse kamar yadda gashi nan Allah ya bar gidajen da nasu fatilka buyutuhum khawiyatan bima kasabu fatilka buyutuhum bima zalamu na'am saboda zaluncin da suka yi ga gidajen su nan Allah ya kyale musu su babu komai a ciki amma Allah ya basu a gani zaka ga yadda suka yi gidajen dutse ne za a fafe shi a yi masa kofa a yi gida a ciki kamar yadda yanzu kuke ganin ana yin hanyoyi a cikin duwatsu tunnel din nan da ake yi ga sunan a garin makka da yawa a kasashe da dama wanda sun ci gaba suna yin irin wannan sai ka ga an yi shekara da shekaru ba wata da watanni ba wajen fafe dutse din domin a yi hanya duk yawanci waɗannan hanyoyin da aka yi na makka yawanci duk muna saudiya aka yi su mun san lokacin da aka fara sai ka ga akwai wanda aka yi shekara goma ana haƙe shi ba a gama ba kuma aikin ake ba fasawa aka ba to su haka Allah su ma fa Allah ya ba su ka duba a wancan lokacin da ba a da crane ba a da nakiya da yaya suka yi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da wannan farihi wato masu isa matuƙa wajen ƙwarewa nuna ƙwarewa akan abin da suke yi to wannan ita ma ni'ima ce da Allah da Allah maɗaukakin sarki ya musu don haka sai ce fattakullaha da haka ku ji tsoron Allah wato idan kun ga waɗannan ni'imomi to ku ji tsoron Allah cewar idan kuka gode masa ni'imar za ta dawwama idan kuka butulce masa ni'imar za ta ƙare kuma za ku haɗu da azabar Allah shine tsoron Allah ɗin farkon tsoron Allah shine mutum ya bauta wato yayi godiya a gare shi akan ni'imar da ya masa kamar yadda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku imani da Allah saboda abin da yake tittila muku yake cika muku na ni'imominsa dalilin ba da gaskiya da Allah saboda abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya maka na ni'imomi ya nece mecece ni'ima ta ni'ima da kana zero Allah ya mai da kai wani abin ambato da kai lam yakun shay'an madkura baka zamanto wani abin ambato ba duk shagalin nan da ake yi a duniya amma shagalin ne duk kai zero ba a san da kai ba sai Allah ya kai cewa kai ma akwai ka kai ma da kai ake yi to wannan ita kanta ta isa ni'ima cewa Allah ya fitar da kai daga ba komai ka zamanto wani abu wa ati'un kuma ku tsa'a a gare ni wala tuti'u amral musrifin kada ku biyayya kada ku bi umarnin mabarnata wato shugabanninku masu wuce iyaka wanda ba su san su tsaya akan iyakarsu ba al-israf shine ketare haddi wato ma'ana an ki an sifanta su da an sifanta su da bar an fassara masu ketare haddi da mabarnata saboda duk wanda ya ketare haddin da Allah ya sanya to barna zai duk wanda ya ketare haddin da Allah madaukakin sarki ya sanya to barna zai ko ruwan sama ne aka yi ko ruwan sama ne aka yi wato idan ya ƙetare haddinsa ɓarna zai sauti ɗinnan sauti ɗinnan ya ƙetare haddinsa to halaka ne fa amma samudu fa uhliku bi taghiya an halakar da su da at-taghiya wato ihu wanda ya wuce iyaka duk wani abu da ya wuce iyaka to ɓarna ce to Allah ya sanya iyaka kada ku ƙetare wannan iyaka kada ku bi kuma umarnin waɗanda suke haka wannan ya nuna kan cewa shugabanni da aka san mabarnata ne to annabawa sun zo su hana a bi su su ku annabawa su ne waɗanda suke akan adalci ba sa ƙetare haddi ba sa taƙaitawa sai ya fassara waɗannan mabarnata da cewa alladina yufsiduna fil ardi wala yuslihun su ne waɗanda suke barna a bayan ƙasa kuma ba sa kyautatawa ba sa kawo gyara barnar da suke yi da saɓon Allah duk wanda yake sabo barna yake a bayan ƙasa duk wanda yake sabo barna yake a bayan ƙasa kuma in aka ce za a bibi da wannan zaka gani da yawa ya ishe mu cewar yayin da duk wato mutum masu mai sabo ya mutu ma mai sabo ya mutu to mutanen dabbobi da halitta na bayan ƙasa za su ce sun huta da shi saboda barnar da yake a bayan ƙasa su kansu cutuwa suke yi dabbobi da ƙasa da iska da duk wani abu na halittar Allah wanda baya magana cutuwa suke yi da saban Allah saboda haka saban Allah shine ainihin barna a bayan ƙasa kuma ba sa kawo gyara to kawo gyara shine da'ar Allah to da wannan shine wa'azin da Annabi Saleh ya yi ma mutanensa to me su kuma suka ce
قالوا إنما أنت من المسحنين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قالوا إنما أنت من المسحرين سيسكتشي كي باكومي بني فاتشي cikin waɗan face ɗaya daga cikin waɗanda aka sihirce su wato aka sihirce su sihiri mai yawan gaske don sun kawo shi da sigar mubalaga a takfir musahar wato wanda aka yi masa aka yawaita sihiri a kansa har ya zamanto hankalinsa ya rabu da shi ba shi da hankali wato suna ganin wa'azin da annabi salih yake musu nau'i ne na taɓin hankali ta yaya za a yi ba zai ga abubuwa yadda suke gani ba kuma sun san su makaryata ne tunda sun san annabawa su suka fi kowa rinjayar hankali ba su suke cewa kad kun tafi na marjuwan qabla hada ba to amma tare da haka da ya zo musu da abin da ba sa so sai suka ce kai wanda aka sihirce ne ma anta illa basharun mithluna kai ba komai bane face mutum kamar mu fa'ati bi ayatin in kunta minas sadiqin ka zo da aya in ka kasance daga cikin magaskata daga cikin masu faɗan gaskiya idan abin da kake faɗa gaskiya ne wato ka zo da aya to kun ga yayin da duk mutane annabi ya kira su da hujjoji mabayyana suka ce a hujjojin da ya zo ba su gamsu da su ba sai ya zo musu da wata aya irin tasu to wannan ayar sai ta zo musu fitina suka nemi ya zo musu da aya suka nemi ya zo musu da aya in ya kasance yana daga cikin wato masu gaskiya a cikin saƙonsa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
بسوء فيأخذكم عذاب فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
qala hadhihi naqa annabi salih yace to wannan taguwa ce wato taguwa ce da Allah ya fito da ita daga cikin mulmulallen dutse da addu'a annabi salih kamar yadda suka nema sai yace yace wace aya kuke so sai suka kalli wata mulmulallen fa dutse suka ce wannan fa ka fito manja da taguwa daga gare ta annabi salih ya roƙo ya roƙi Allah dutse ya yi naƙuda kamar yadda taguwa take yin naƙuda ta haihu taguwa ta fito daga cikinta to da ta fito sai ce laha shirbun to ga jarabawa nan tana da rabonta na shan ruwa wala kum shirbu yomin ma'alu kuma kuna da rabonku na shan ruwa na rana sananniya ita ce jarabawa wato kada ku kada don da duk za ta sha ba za ku sha ba ran da ku kuma za ku sha ita ba za ta sha ba kuma ran da wato ran da take sha ran da su suke sha za su yi ta tatsan nonanta ran da ba za ta sha ba su yi ta tatsan nonanta ya ishe su amma ga jarabawa ran da za ta sha su ba za su zo su kutsa mata su ce za su sha tare da ita ba tana sha a wata rijiya wanda wannan rijiya ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi yakin tabuk daga ita ya je ya sa aka ɗebo ruwan da aka yi alwala aka cuɗa ƙulli aka haɗa ƙulli wanda aka yi gurasa da shi da waɗansu sun riga sun je sun ɗebo daga cikin waɗansu rijiyoyi har sun yi ƙulli da ya zo ya ce duk a zubar da ƙullin ba za a ci ba sannan ya kausasa musu magana don ya ce kada wani ya ɗaibi wani ruwa daga cikin ruwan garin har sai ya zo da ya zo sai ya je ita wannan rijiyar da ita ce wannan taguwar take shan ruwa daga wajenta daga nan ya ce adiba to in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai san wannan tsakaninsa da annabi salih shekaru nawa tun kafin annabi ibrahim ya je wajen to da wannan jarabawa ta zo ya gaya musu haka ya ce wala ta masuha bi so'in kada ku shafe ta da wani mummunan abu la duka wala sarewa wala wani abu wanda yake na cizgunawa a gare ta a kyale ta sarauniya fayakhudakum azabu yawmin azim idan kuka yi haka to sai azabar rana mai girma ta shafe ku azabar an sifanta ta da cewa azabar rana mai girma saboda girman azabar da girman azabar da za ta afku a wannan rana kun ga kuwa har yanzu haka ake faɗa kuma tarihi ya tabbatar tun ma kafin saukar alkur'ani larabawa sun san cewar wani abu mummuna shine ya samu kabilar mutanen annabi salih samudawa tarihi ya tabbatar da wannan saboda ne shi yasa ya cancanta ta zamanto azabar rana mai girma fa'aqaruha sai suka soke ta an dangana sokewar wato suka sare suka sare ta an dangana sare ta da suka yi ga dukkaninsu tare da cewa mutum ɗaya ne idan ba aka ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha shine yayi amma da yake da umarninsu ne da yake da umarninsu ne sai aka sanya laifin gabaki daya akan cewa su suka yi da kuma yardar su suka yi Allah ya ce fa asbahu nadimin sai suka wayi gari suna masu nadama suna masu dana sani domin da suka yi wannan sai annabin Allah ya ce musu tamatta'u fi darikum thalathata ayyam kwana uku za ku ku ci gaba da rayuwa kwana uku zalika wa'adun ghairu makdhub alƙawari ne ba abin karyatawa ba to lokacin nan suka yi nadama nadama ta kubce musu amma dan Allah ya azabtar da su da wannan shi yasa aka ce musu wannan tamatta'u fi darikum thalathata ayyam fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su azaba ta rike su mecece azabar shine mala'ika jibril yayi musu tsawa tsawar da ta halakar da su gabaki ɗaya sai ga su gurfane kowa ya mutu a durkushe amma ga gidajen suna nan ba abin da ya tabu amma ran ya fita sauti shi kansa azaba ne sauti azaba ne kaga azzalumai yanzu ai daga cikin nau'in azabar da suke wa mutum sai a sa masa wani sauti a cikin kunnensa a rinka ƙara ƙarar ana ƙara ƙarar ana ƙara ƙarar zai iya halakar da mutum ko ya sanya mutum ya zama majanuni to shi ita ce azabar da ta same su Allah ya ce inna fi dhalika la'aya a cikin wancan ya kai wanda ake yi ma magana akwai aya wato a cikin kissar su akwai aya yanda Allah madaukakin sarki bai kyale waɗanda suka karyata annabawansa ba bai bar su sun ci gaba da abin da suke yi na barna a bayan ƙasa ba wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba su zamanto mu'minai ba wato mafiya yawan mutanen annabi salih ba su zamanto mu'minai ba haka zalika mafiya yawan mutane da ake karanta musu ana ce musu akwai aya a cikin wannan ba su zamanto mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma ubangijin kal tabbas dahir shine mabuwayi mai jin kai buwayarsa a cikin cewar ya halakar da waɗanda suka karyata annabawansa rahamarsa ya tsirar da annabin Allah Salih da waɗanda suke tare da shi. Na.
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين yace Allah ta'ala yace kazzabat qaumu lutinil mursalin mutanen annabi lut sun karyata manzanni mutanen annabi lut sune waɗanda suke a wato a wurin da yanzu ake ce ma dead sea alƙaryatu ne wanda mafi girman alƙaryar ita ce sodom da a, gomora da sauran alƙaryatu da suke kusa da baitul maqdis akan hanyar mutum daga in ya taho a cikin jordan zai tafi isra'ila sai ya wuce ta wajen kusa da dutsen da ake cewa a nan annabi musa alaihi salatu wassalam a nan ya rasu mount wanda suke ce masa mount nebo kusa da wajen to a nan suka rayu shi kuma ɗan uwan annabi ibrahim ne shi ne kaɗai da annabi ibrahim da matarsa sara suka zamanto mumine to shi allah sai ya tura shi zuwa wajen mutanen sodom da gomora ah, ya zauna a cikinsu shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce sun ƙaryata shi sun ƙaryata manzanni idh qala lahum akhuhum lut yayin da dan uwansu lut ya ce musu ala tattaqun yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba an ce ma annabi lut dan uwansu saboda ya zauna a cikin su ya zama to kamar ɗaya daga cikin su inni lakum rasulun amin lalle ni hakika manzo ne a gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah ku yi da'a a gare ni wama as'alukum alaihi min ajr bana tambayar ku wani lada wato akan ida sako in ajriya illa ala rabbil alamin ladana kadai yana wajen ubangijin talikai na'am
أتعزون الذقران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون
Allah ya ce a tazaruna ma khalaqa lakum ya ce a ta'atuna dhukrana min al'alami yanzu kuna zai kema maza wato daga cikin mutane daga cikin talikai wato duk daga cikin mutane babu waɗansu wanda suke wannan abin sai ku shine ma'anar min al'alami din kuna zai kema maza a cikin talikai wato daga cikin talikai ku ne kadai waɗanda kuka zamanto kuna wannan al'ada wannan ishara ga cewar wannan al'ada ce wato namiji ya zama ya rinka saduwa da namiji bisa sha'awa wannan al'ada ce wadda ba a santa ba a cikin wato halitta na Allah a cikin mutane sai mutanen annabi lot shi yasa Allah ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wanda ya riga ku yinta da ɗaya daga cikin da ɗaya daga cikin mutane kuma wanda ya nuna cewar tunda fararren abu ne kuma abu ne wanda yake wato wato afhashul wato afhashul fawahish mafi munin alfasha wato ya saba fitra ya saba asalin halittar mutum ba asalin halitt duk wanda ka ganshi da wannan ba za a ce haka Allah ya yi shi a asalin halittarsa ba shaidan ne ya zayyana masa ya mayar da shi inda yake shaidan ne yake yi saboda haka ba zancen yanzu duniya ta zo an shiga cikin wani tsauri da ake ta kokarin ya haɗa sha'anin wannan al'ada ta mutanen annabi lot ta hanyar hatta research na science ma ake yi don a nuna cewa wai wannan abu ne wanda yake asalin biology din halitta wanda yake kuma su kansu studies ɗinsu ya nuna ba haka ba ne to amma kamar yadda muka sani na cewa sha'anin bincike da sha'anin ilimi yanzu an mayar da shi abu wanda yake na ideology abinda mutum yake so ya tabbatar sai ya je ya research da zai bashi result na irin wannan domin ya nuna ma duniya domin musamman yanzu duniyar ta zamanto abinda wato ake tutiya da shi ake alfahari da shi ake ado da shi wanda ma yake inkarinsa za a ɗauke shi kan cewar yana daga cikin wanda suke kawo karahiya yana daga cikin wanda suke kawo kiyayya to annabin Allah dai ga abin da ya yi inkari ga mutanensa ya ce a ta'atuna dhukrana min al'alami wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kuma kuna barin abin da ubangijinku ya halitta muku ya halitta domin ku na matayenku domin Allah ya halicci mata domin wato su ji daɗin maza su ji daɗin su mata su ma su ji daɗin maza haka Allah ya tsara halittarsa kuma haka za ka gani a cikin sauran duniyar dabbobi a kowace duniya ta dabbobi haka Allah maɗaukakin sarki ya yi su ba ka samun namiji na neman namiji mace na neman mace wanda ya nuna ba shi ne tsarin halittar Allah ba bal antum qaumun adun bal ku dai mutane bar ku dai mutane ne waɗanda suke wato masu ƙetarewar iyaka a wajen wato haddin sha'awa har kun ƙetare wato dabbobi kun zamanto masu wuce iyaka a cikin saban Allah haka ya sifanta su da wato da wannan sifa ta kan cewa wato waɗanda yake ba su san su sanya ma kansu iyaka ba kuma haka za ku gani waɗanda suke da irin wannan al'ada ba sa tsayawa akan iyaka ba su san cewar wai su sa iyaka ba sharholiya ce in ma wato dukkan abubuwa na fitsara ai wannan somin taɓi ne somin taɓi ne daga nan haka za a yi ta tafiya a yi ta tafiya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa sa'a sabila ta mu gusta a hanya Allah ya kiyashe mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وانصرنا على من عادانا وآف مبتلانا اللهم وفق إخواننا اللهم وفق إخواننا الذين يدخلون في الامتحانات اللهم وفقهم للنجاح والتفوق في اختباراتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمر بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم ادفع عنا شر الأشرار ومكر الماكرين وكيد الفجار وعداوة المعتدين وكش الكاشحين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين